أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العزيز يا إمة الشقي برينا بهذا المهدر والتاب في بنظرة تاتي لنا بالزفر بايان هكا muna cikin karatun littafin umdatul ahkam min kalam khairil anam sallallahu alaihi wasallam za mu tashi akan ina babu saumi fi safari wa gairihi babi akan halastin yin azumi a halin tafiya ko kuma a waninsa an gane na'am ko kuma babi game da rangwamen da Allah subhanahu wa ta'ala yayi cikin azumi a halin tafiya na'am domin Allah ya ce wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj Mm.
wani guri ya ce yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra Mm.
na'am
bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rama mai jin kai an aisha radiyallahu anha an karɓi riganin sai da tuna Aisha to Allah ya ƙara yarda da ita anna hamzatu bin amru Amril Amril Amril Aslami Mm.
cewa Hamza dan Amril Aslami qala lin nabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam asumu fi safari zan iya yin azumi a halin tafiya wa kana kasira siyami shi mutum ne mai yawan azumi qala sai manzon Allah ya ce in mishi shi'ta fasum in kaga dama kai wa in azumi shi'ta fa'addir idan kuma kaga dama ka bude baki
ana anas bin malik radiyallahu anhu qala daga sayyidina Anas dan Malik Allah ya kare yadda da shi yace كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه mun وسلم kasance muna yin tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam فلم يعب الصائم على الأف- على المفطر sai amma me yin azumi baya aibata wanda ya bude bakinsa saboda wato yayi wata sanin sahabbai kenan ba kamar zamanin namu yanzu ba mutum yana dan abin nan ko da kana da kai ma dalilin ka sai ce nasa sai dai ka dauka sauka a naka ka dauka nashi da shi ne tafi daidai ko da ya san naka din ma daidai ne, Allah ya kiyaye آمين amma me azumi baya aibata wanda yake bude bakinsa ولا المفطر على السائل shi ma wanda ya bude baki baya aibata wanda ya azumi رضي الله عنه to عن أبي الدرداء رضي الله عنه daga قال sayyidina abi darda Allah ya kara yarda da shi yace خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان mun fito tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a watan Ramadana في حر شديد a cikin zafin rana mai tsanani حتى إن كان أحدنا ليدو يده على رأسه من شدة الحر har sai da ta kai ɗayan mu yana ɗaura hannunsa a kansa don yi makan nasu inuwa saboda tsananin zafin rana وما فينا سائم إلا رسول الله صلى الله عليه amma a cikin mu وسلم ba mai azumi sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam وعبد الله bin بن Rawahata da رواحة Abdullahi dan Rawahata
عن جابر رضي الله عنه wani na قال gaya maka ya halatta ya azumi in مم.
mutum zai iya نعم daga Jabir Abd- dan dan Abdullahi Allah ya da shi yace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر manzo Allah ya kasance wata rana a halin tafiya فرأى sai زهاما ya ga cunkoso ورجلا yana cikin tafiya wato annabi na cikin tafiya sai ya ga an yi cunkoso a wani guri مم.
wa rajulan sai ya hango wani mutum قد زلل lila alaihi عليه an masa inuwa an lullube shi mutane sun yi mishi inuwa مم. فقال ما هذا sai ce annabi ce wancan ko me yasa ne shi قالوا سائم sai ce azumi yake.
آه، صلى الله عليه وسلم wato ka tauta da garbali abin ba za ka iya maka gwar Allah ya maka rabbi amma wani ka gaji kamar zai mutu نعم قال sai maza Allah ya ce ليس من البر الصوم في السفر ai ba bajinta bane ba wani ba wani ba wani nagarta bane Mm.
ka tashi sai kai azumi a halin tafiya ba za ka iya ba صلى الله عليه وسلم ba wani وفي ba- لفظ المسلم a wani lafazi na musulmi عليكم بركسة الله التي ركس لكم rakasa lakum نعم ركس لكم ine muku kashedi ku rike rangwamen Allah da Allah ya rangwanta mu نعم ko wani hadisi maza Allah ce inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhsatahu kama yuhibbu an ah, yuf'ala azimatahu kamar haka hadisin yake نعم Allah yana son aikata rangwamen sa kamar yadda yake so idan yayi wajibi kuma abi نعم an gane نعم to عن انس بن مالك رضي الله عنه قال daga sayyidina Anas dan Malik Allah ya kare yadda da shi yace كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في mun سفر kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani tafiya فمنا السائم a cikin mu a ciki akwai wayanda suka da azumi ومنا a المفطر cikin mu akwai wayanda basu dauka ba قال Anas dan Malik yace فنزلنا منزلا في sai muka- يوم sai muka sai muka sauka a wani wani wani zango kaman Harin.
a kudin yi dan kudin sauka a wani wani- Masauki.
wani masauki wani dan zango haka ko Na'am.
fi yawmin harin a wani rana mai tsananin zafi نعم وأكثرنا زلا wanda ya fi mu yawan inuwa a cikin mu Sahibul kisa'i.
shine wanda ya zo da mayafi mai kauri shine wanda zaga ya dan fi kowa samun inuwa sai ya dan lullaba ya dan sa mayafin shi kare kansa shine ya fi kowa samun inuwa saboda rana saboda rana na'am famin na man yattaqi shamsa sa a cikin biyadihi ma ko wanda ke kara rana ma da hannunsa so da ba bargon mm qala shi Anas dan Maliku yace fasakada suwamu sai duka masu azumi suka kwanta suka kasa tashi suka kasa aiki shine fasaka da suwamu sai masu azumi duk suka fadi wa suka qamal kasa komai muslimuna sai wanda suka ba su azumi ba su kuma suka miƙe suka tanga aiki suka dinga aiki wayannan sun kwanta wayannan suka miƙe saboda su ai suna jin karfi radiyallahu anhu fadarabul anbiyata suka buga tanti kasan aka zauna a zango sai an an buga tanti an yi buka buka to su ma wanda ba su azumi nan ba su suka tashi suka yi buga tanti tanti suka buga bukkoki wasa kurrikaba Mm.
suka shayar da raƙuma suka je suka ɗebo ruwa suka kawo ma raƙuma su yi kaza su yi nan su yi nan wayancan su suna kwanci a ta yi azumi ya rige su فقال رسول الله صلى الله عليه manzon وسلم Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ذهب المفطرون اليوم بالعجل wa'inda ba su yi azumi ba yau sun tafi da ladan sun tafi da nasu sun tafi da naku to ga gani ba bi ke shi yasa in ka san ba za ka iya ba ka haƙura Mm.
rangwame ne na ubangiji نعم Mm.
أنا عائشة رضي الله عنها قالت an karar da shi da tunashi Allah da ya ta ce كان يكون علي الصوم من رمضان wato azumin ramadana na bashi na ramako Mm.
yakan tsayu a kaina fa ma asabi wa an أقضي bana samun dama in ra- in yi ramakon azumin nan إلا في شعبان sai a watan sha'abana kaga wannan na nuna maka cewa shi ba dole bane gaggauta ramako wasu malamai suka taba ga cewa dole ne tunda ba shi wasu ka ce a ka iya yi kadan kadan ba dole bane ne ka ramako shi kai tsaye نعم an gane da ke Na'am.
wannan kenan نعم
an fi so a za ka iya ba matsala. Eh, sai amma abin da aka fi so a bashi gaggauta biya. An fahimta? Wannan kenan.
Mm.
A wani ruwaya sai da shi ce don kula da manzon Allah. Mm.
Mm. أن عائشة رضي الله عنها An karɓi hannun sai da tuna shi Allah ya dada ita.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم Cewa lalle قال manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce.
من مات وعليه صيام Wanda ya rasu ana bin sa azumi na alwashi.
سام عنه To وليه magajinsa ko waliyinsa ya masa azumin nan وأخرجوه أبو داود Abu Dawuda wa aka rajahu Abu Dawuda Abu Dawuda ya fitar da shi.
وقال a ya ce هذا في النذر خاصة yawara wannan biyan Mm.
cikin al- azumi na alwashi نعم بنفر الله ba na farin laba نعم وهو قول أحمد بن حنبل رحمه الله wannan magana aman ne dan hambal Allah ya ji kansa akan haka mazhaban sa take نعم To.
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما daga قال sayyidina Abdullah dan Abbas Allah ya kare yadda da shi yace جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه wani وسلم mutum ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam نعم فقال يا رسول yace ya الله ma'aikin Allah إن أمي ماتت lalle mahaifiyata ta rasu وعليها صوم شهر tana da biya akwai biyan bashin wata azumin wata ɗaya akan ta نعم kila ba ta da lafiya ne bata azumin ba Na'am.
ko kuma yana kanta bata samu ta rama ba نعم afa akadi ana Aha.
azziya wannan azumin akan ta نعم قال sai manzo Allah ya ce لو كان على أمك دين mukaddara ni kiyasi da ma yace tana da bashi مم.
akun ta kadiya wa ana zaka biya mata bashin nan قال نعم yace eh نعم kana قال sai manzo Allah ya ce فدين الله أحق haku أن an yi guda to يقضى bashin Allah ya fi cancanta ya biya wato masu kiyasi مم.
a ilimin usul fi'i Mm.
suka ce wannan shine babban dalilin su domin manzo Allah ya kiyasta bashin nan adam da bashin Allah dan haka ya halarta a kiyasi a cikin aya Mm.
ko a cikin hadisi Na'am.
to To ma'ana wannan a azumin farilla ko na nafila?
azumin farilla ne ku bace mata Na'am.
ko ta hanyar rashin lafiya ko wani uzuri Na'am.
an gane Na'am. ana shi ma za a biya kenan a za a biya mata waliyanta za su ya biya sha wannan mazabar Mm.
sun taba kan albashi eh shi ne ce maka ai an samu saɓani wasu na ganin iya na albashi za ta biya wasu kuma suna ganin a'a azumin da ta sha saboda uzuri shi ma dole ta biya Mm.
an gane Na'am.
to wannan kenan وفي رواية a wata ruwaya جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه wata mata ne ta وسلم zo gurin manzo Allah gurin ta zo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam فقالت يا رسول sai ta ce الله ya ma'aikin إن Allah أمي ماتت lalle mahaifiyata ta rasu وعليها صوم نذر kuma akwai biyan bashi na alwashi akan ta shi yasa wanda suka tafi akan cewa dole biyan bashi na alwashi ne kar yake ramawa Mm.
wancan hadisi da muka karanta ma su ma sun ce ai na alwashi ne Mm.
kawai ba a ambata bane نعم an gane نعم saboda su ruwayoyi Na'am.
to a tana da azumin alwashi أفسو- أفأصوم عنها shin zan biya mata قال zan yi mata wannan azumin sai annabi ya ce أفرأيت لو كان على أمك دين shin kina ganin da mukaddara mamanki tana da bashi فقضيتيه faka dai tihi kika biya wannan bashin أكان يؤدي yu'addi ذلك zalika anha عنها biyan ki zai zai zai zai zai zai wadatar mata ba ita ma zai wadatar mata نعم in dai ma wanki misali mukaddara mamanki ana binta bashi sai kika biya mata biyan da kika yi mata zai wadatar mata نعم قالت نعم sai ta ce in dai na biya mata ai za- ya biya ya biyi mana الله أكبر قال فصومي a to ki عن ma in أمك.
kika yi mata ai yayi kenan صلى الله Ta yi عليه kenan.
وسلم. نعم ki ma yi biya ki azumi قال سهل بن سعد سعد السعدي رضي الله عنه sa'idi sa'id dan sa'id dan mutumin banu sa'id نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ce ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce لا يزال الناس بخير mutane ba za su gushe ba cikin alkhairin Allah da biyayya gare shi ما عجل الفطرة muddin suna gaggauta buɗe وأخر baki السهور suna jinkirta sahur نعم عن عمر بن الخطاب رضي الله an عنه قال daga sayyidina Umar dan Kaddabi Allah ya yarda da shi yace قال رسول الله صلى الله عليه dan وسلم Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce إذا أقبل الليل من هاهنا hahuna idan dare ya fito ta nan wato ta ya bullo ta yamma وأدبر النهار من هاهنا yini ta juya ta nan نعم وغربت الشمس rana ta faɗi فقد أفطر الصائم to daga nan ma mai azumi ya buɗe bakinsa مم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال Abdullahi dan Umar Allah ya darasu ya ce نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النساء annabi ya hana yin dore قال قالوا يا رسول الله sahabbai suka ce ya ma jin Allah إنك to ai تواصل kai kana yin dore har قال kana إني لستك هيئتكم annabi ya ce ni ba irin ku bane إني أدعم و...
inni ud'am إني أدعم wa و...
usqa ni ana ciyar da ni ana shayar da ni نعم ورواه أبا هريرة kuma a bawa yara yaro ya ce وعائشة da Aisha وأنس بن da Anas مالك dan رضي Malik الله عنه Allah ya yarda da su ولمسلم عن أبي سعيد الخدري muslim رضي ya الله rawaita da عنه Abu Zaid al-Qudri Allah ya yarda da shi فأيكم أراد أن Duk يواصل wanda ke so ya dore a cikin ku فليواصل إلى السهر dore zuwa lokacin sahur kaga an sha ruwa baka ci abinci ba to ci gaba da ci gaba ci gaba har sahur to amma kar ka bari wani yini ta ƙara shiga مم.
ma baka ci abinci ba نعم باب فضل الصيام وباب باب أفضل الصيام وغيره babi akan mafificin azumi da wani sa نعم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما an قال karbo da gana Abdullahi dan Amr dan Asa Allah ya darasu ya ce أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني aqulu أقول an gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ni ina cewa والله لأصومن النهار na rantse sai na yi azumi kowace yini ولا أقومن الليل kuma na rantse sai na yi azumi sai na yi tsayuwa kowace dare ما شئت ma ishtu matukar ما rayuwa شئت.
na نعم قال النبي فقال النبي صلى الله عليه ya وسلم sa aka kira ni yace أنت الذي قلت kai ذلك ne ka faɗi wannan magana فقلت له sai na ce mishi قد قلته بأبي أنت وأمي يا Ya رسول faɗa, na الله baka fansan uwata da ubana ya ma'aikin Allah da Kala.
ranka sai annabi ya ce فإنك لا تستطيع ذلك Kai, ba kai ba za ka iya haka ba فصم وأفطر kai dai kai azumi kuma ka buɗe baki وقم ونم kai tsayuwa kuma kai bacci وصم من الشهر ثلاثة أيام kai azumi a duk wata su uku فإن الحسنة بأشر domin أمثالها duk kyakkyawa ɗaya tana matsayin goma misalin ta kaga sai zama wa zalika mislu siyamid dari Hmm.
wannan sai zama kamar misalin azumin shekara a wata kuma kamar misalin azumin wata Na'am.
ka gane Na'am.
ya zama duk wata kamar kana yin azumin sani Na'am.
kaga a shekara kana da azumin shekara kenan Na'am.
ka gane Na'am.
tunda kayi ɗaya an baka lada goma ka ƙara ɗaya kaga talatin a wata kenan Na'am.
an gane Na'am.
to فقلت إني لا أطيع أفضل من ذلك sai ya rasulullahi zan iya fiye da haka قال sai ya ce فسني يوما وأفطر يوما kai azumi yau ka buɗe baki kwana biyu نعم قلت إني لا أطيع أفضل من ذلك manzon Allah sai ya ce ni zan iya fiye da haka قال sai annabi ya ce فسني- فسم يوما wa وأفطر haɗari yawman يوما kai azumi yau ka buɗe baki gobe كذلك صيام داود عليه السلام salamu wannan shine nauyin azumin annabi Dawuda mun ci tabbata gare shi وهو أفضل الصيام kuma shine mafificin azumi قلت إني لا أطيع أفضل من ذلك sai na ce ni zan iya fiye da haka ya ma'aikin Allah فقال sai annabi ya ce لا أفضل من a babu ذلك fiye da haka kaji
وفي رواية Allah ya masa bai karfin himma أمم، Allah ya kara musu yadda a wata ruwaya قال manzo Allah ya ce لا صوم فوق صوم صيام- فوق صوم أخي أخي داود عليه السلام babu azumi saman azumin dan uwana Dawud alaihi salam قدر الدهر shine rabin zamani ثم يوما fasun وأفصل yawman يوما wa ab- kaga a shi kayi rabin shekara ke أمم، in shekara ta kayi yau ka gudu baki gobe in dai ka zauna haka a shekara kaga ai kayi rabin shekara ke نعم shine fasun yawman wa abdir yawman نعم أنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما an قال karbar daga annabi Abdullahi dan amri dan as Allah da rasu ya ce على رسول الله صلى الله عليه dan وسلم Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce إن أحب الصيام إلى الله صيام داود عليه السلام yiwan azumi zuwa ga Allah shine azumin annabi Dawud mun ci tabbata gare shi وأحب الصلاة إلى الله mafi soyuwan sallah ga Allah صلاة داود Dawuda عليه sallah السلام annabi Dawuda mun ci Allah su tabbata gare shi كان ينام نصف nisfa layli ya الليل zance yana az- bacci a rabin dare ويقوم ثلثه sai ya tashi a ɗaya daga cikin ukun dare وينام سدسه yana bacci a ɗaya daga cikin shidan dare وكان يصوم ya يوما kasance yana azumi yau ويفطر ya يوما buɗe baki yau نعم washe gari ke نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال an karo da hannun sai na abu rai Allah ya ƙara yadda da shi ya ce قال آه، أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم masoyina ba daɗi na manzan Allah ya mun musiya ji Abu Huraira بثلاث صيام da azumi kwara uku ثلاثة أيام من كل شهر da azumin kwana uku a kowace wata نعم wato duk wata dai in yi azumi su uku musamman ma in yi sa ayyamul bidi نعم Sai sha uku sha hudu sha biyar نعم وركع وركعتي الدهاء da kuma ya mun wasiya akan in kula da raka'atai duha Mm.
raka'am da ake yi lokacin sallan duha Mm.
wannan karancin ta raka'a biyu ne نعم lokacin da tsakon kwani ke ɗaukar zafi Na'am.
Raka ta yi duwayi na tarmizul fisal ai salatul awwabina Mm.
na tarmizul fisal haka Mm.
annabi ce Na'am.
sallan masu komawa ga Allah shine lokacin da tsakon kwani suke ɗaukar zabuta نعم Eh, وأن أوتر قبل أن أنام kuma ya ce ya rinka wutari dai kafin yi bacci نعم عن محمد بن عباد Bin بن Ja'far جعفر an kalli daga Muhammad dan Abbar dan Ja'far قال yace سألت جابر بن عبد الله na tambaye Jabir dan Abdullahi عن النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة a na hannabi sallallahu alaihi wasallam shin Mm.
annabi yayi hani an so mu yawmil juma'ati daga azumi ranar juma'a قال نعم sai ce eh in dai a keɓance ranar juma'a da azumi ne annabi ya hana وزاد مسلم musulmi ya ƙara ورب kai الكعبة na rantse maka da ubangijin ka'aba ya hana أمم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال daga sai na abi wurin Allah ya da shi ya ce قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم na ji يقول manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana لا يصومن أحدكم يوم الجمعة dayan ku ya sake ya azumi ranar juma'a ya keɓance ta da azumi إلا أن يصوم يوما قبله أو بعده ko sai dai idan zai azumi wani rana kafin juma'a ko wani rana bayan juma'a سيسادة تدشي yau ara sai sara نعم kamar yadda aka yi a wannan arfa din نعم aka yaudara wasu da ba za su yi azumi ba tun da ta zo a ranar minshe ranar ranar asabar na'am to kaga wannan hadisi ya gama kai za ka iya azumi ranar asabar ki na'am ka gane na'am to na'am ana abi ubaid ana abi ana abi ubaid maula ibn azhar an karbi nan abi ubaidin Na'am.
shi abi ubaidin tabi'i hmm taccen bawa ne daga ibn azhar na'am wa ismuhu sa'ad bin ubaid sunan abi ubaidin sare dan ubaidi wato ya haifi da ya sa mishi sunan babansa na'am kala yace shahidtu al-ida ma umar bin khattab radiyallahu anhu idi tare sai na Umar dan Kaddabi fa qala sai na ji sai na Umar ya ce hadhani yawmani waɗannan la kwanaki ne guda biyu wai نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ma صيامهما manzo نعم.
Allah ya hana yin azumin su يوم فطركم min siyami Min kuma ranar siyamikum.
buɗe baki daga azumin ku ويوم الآخر da تأكلون من نسككم walyawmal akhir walyawmal akhir rana ɗayan ɗayan ranan kuma Hmm.
Allah ya takuluna fi min nusukikum shine ran da kuke cin layyan ku ranar idin layya نعم وعن س- أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال
an karo bayanin sai na bi sai idil kudiri Allah ya kare da da shi نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين manzo Allah ya hana yin azumin ranaku guda biyu النهر والفطر azumin ranan idin layya da azumin ranan idin sallah karama وعن اشتمال السماء sannan ya hana kurman yafe كرمان يدي eh bai baka san kurman yafe ba shine kaman yafan da za ga mutum yayi babu komai a jikinsa sai riga daya rigan ma ya lullaba da ita kuma babu komai a ciki ta yadda ya dago hannunsa shikenan نعم
yayyafe a jikinsa gaba ɗaya babu wando har da hannu ka gane irin wannan ko lullubar نعم kamar yadda ake lullubar rami mai kaurin nan Mm.
ka gane shi mai tsawon nan Eh, sai zama haka akai amma ba komai a amma ba komai a ciki Na'am.
ka ga yanzu ana samun matsala shikenan to Na'am.
annabi ya hana wannan kurman yafa Na'am. Wa an yi hata biyar rajulu fi saubin wahidan.
yawwara ko mutum ya lulluba da tufafi ɗaya Na'am.
annabi ya hana ka a ce daga kai sai zani ko kuma a ce ka lulluba da tufafi ɗaya babu komai a ciki to yanzu idan tufafin ya yi warware ba Na'am.
eh An samu matsala.
to ka gani
Wa an salati ba'da subhi wal asri.
ko sallar nafila bayan sallar asbahi da la'asar Na'am, akrajahu Muslim muslim ya fito da bitamamihi yaro ya ce wannan da cikarsa wa akraja al-Bukhari yusawmi faqat.
wa akhraja al-bukhari shi kuma bukhari ya fitar da as-sawm fakar maganan azumin kadai Na'am. Ana bi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qala an karbar da sayyidina abi sayyid al-kubri Allah ya kare yadda da shi yace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce من سام يوما في سبيل الله wanda ya azumin wata rana ɗaya tal dan doga dan Allah نعم ba'ada Allah wajahu an النار Allah zai nisanta fuskan sa gabarin shiga wuta سبعين kariban خريفا tazaran shekara saba'in مم. نعم باب ليلة القدر babi akan daren lailatul qadri عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما an karbi ga hannun sayyidina abdullahi dan umar Allah ya kara yadda da su أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم cewa lalle wasu mazaje daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama قروا ليلة القدر في المنام an nuna musu daren lailatul qadri a bacci في ya السبع kira a الأواخر bakwan garke وقال رسول الله صلى الله عليه shi وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace wato goman karke bakwai dinta نعم goman bakwan karke نعم أرى رؤياكم قد تدعو توادعت توادعت في في السبع الأواخر ina ganin mafarkin nan naku ta dace da daren goma sha bakwai ga watan Ramadana na, نعم na goma karki نعم فمن كان منكم daren bakwan متحري karki na متحريها watan Ramadana نعم da haka ba man kana minkum mutahariya duk wanda zai kirda dan wannan rana فليتحرها في السبع الأواخر to ya kirda danta a bakwan karke na watan Ramadana أم.
gane?
نعم 27 kenan.
27 kenan نعم أنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه an karar da hannun sai na bi sai da gudu Allah ya shi ya ce أن رسول الله صلى الله عليه
an aisha نعم أنا عائشة رضي الله عنها Allah ya da ita أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce تهروا ليلة القدر تهروا تهروا ليلة القدر في وتر ku yi kirdadan waddar lailatul qadar a wuturi من العشر الأواخر awaki a cikin goman karke نعم أنا أبي سعيد wato الخدري 21 23 مم.
25 Mm.
27 29 نعم أنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه an karo daga sai na bi sai da kudiri Allah ya kare yadda da shi أن رسول الله صلى الله عليه وسلم cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam كان يأتكف في العشر الأوسط a da ya kasance yana yin itikafi a goman tsakiya ne من na رمضان watan Ramadana فأتكف عاما wata shekara sai itikafi نعم حتى إذا كانت ليلة إحدى وعشرين sai da ya kai daidai daren ah, daren ashirin da ɗaya kaga daren da ke fita kenan Na'am.
tunda yi goman tsakiya ke kaga yi yi goman ya kai ashirin kaga lokacin fita kenan Hmm.
an gane نعم وهي ليلة التي يخرج من سبيعتها waraka ita ce daren da annabi ke fita washe garinta نعم من itikafi اعتكافه daga itikafinsa نعم قال ya ce ومن اعتكف sai manzon معي Allah ya ce to mani ta kafa ma'i مم.
wanda ya itikafi da ni a wannan shekara cikin wannan goman tsakiya نعم فليعتكف في العشر الأواخر ya ƙara ma yanzu ya ƙara yi a goman karki نعم fakad uritu نعم hadhihi هذه الليلة domin an nuna min wannan daren a mafarki نعم sun ma'unsitu ha sannan aka mantar da ni ita مم.
wa kad ra'aitu ni a cikin daren abin da yasa manzo Allah ya faɗa haka, a wannan daren 21 مم.
a daren ne mafarkin نعم wa kad ra'aitu tuni na ganni a cikin wannan daren أسجد في ماء ودين ina yin sujada a cikin ruwa da tabo kaji babban alama ɗaya daga cikin manyan alamomin lailatul qadr مم.
ko dai wani abu alama dai ta bayyana daidai ko na نعم iska ko na ruwa ko na yanayi ya haka sanyi Hmm.
ana zafi a dan samu sanyi in ana sanyi a dan samu ɗumi نعم an gane min sabihatiha a washe garin fita ta ne wannan mafarki na'am A- ana washe gari zan fita na'am garan 21 kenan na'am faltamisuha tunda dai na ganta a wannan da wutarin awakiri kaga a wut- a daren wutari na ganta ko Hmm.
to da kuma ku neme ta a goman karke da haka duk wanda ya cika bi da ina wannan shekaran Hmm.
ya- ya maimaito goman karke na'am kuma wal tamisuha fi kulli wutrin ku neme ta a kowane wutari domin ai daren 21 ai wutari ne na'am
an gane na'am to
qala Abu Sa'id al-Kudri yace wanda ya rubuci hadisin na'am famadaratus sama'u tilka tilkan lailata laylata sai mai ga sama ta zubar da ruwa Mm.
a wannan dare mm wa kana al-masjidu ala Arishi Arishi.
dama masallacin Annabi an gina shi an yi mishi rufi ne bisa tankar dabino na'am fawa kafala masjidu tunda kaga tanka ne ai zai yi yoyo Ƙwarai sai masallacin ya ta yoyo na'am sai kaga ya cika Fa'absarat masallaci fa ayna absarat ya aynaya sai naga idanuwan manzon Allah ala ai jabhatihi fa absarat aynaya Mm.
sai idanuwa na biyu suka ga manzon Allah ala jabhatihi asarul ma'i Nadi wa suna da ɗini.
gurbin ruwa da tabo akan goshinsa min tasbihin subhi 21 kaga a washe garin da 21 nan dai na'am da ya mafarkin na'am kaga ta bata da ranar da Lailatul Qadr ta wuce na'am a shekarar an na'am gane na'am shi masallacin rufin masallaci ya kasance bisa tankar da biyu na babu itikafi babi akan itikafi wato shi itikafi luzumtar masallaci a wasu kwanakai ƙididdigaggu karanci na'am shine yini da daransa na'am amma za mu ta malikiya ba za ka yi itikafi na yini ba Na'am.
ko na iya dare Na'am.
sai dai ka yini da daransa an fahimta da kyau na'am to wannan kina sannan itikafi kamar halwa ne sai bambancin halwa da itikafi shi itikafi aka shiga ba a yin wani abu wanda bai shafi itikafi ba na'am an gane Na'am.
ko addu'a ba za ka yi wa kanka ba na'am ko addu'a ba za ka yi wa kanka ba a kurum Allah kurum haka shi ko halwa za ka za ka yi addu'a kanka za ka yi bukatan waninka da sauransu Mm.
an gane to wannan kenan na'am an aisha radiyallahu anha an karo ganin sai da tuna shi Allah ya ƙara yadda da ita anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lalle manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kana ya atakibu fil fil ashr al awakir ya ga mace yana yin itikafi a goman karke na watan Ramadana hatta tawaffahu Allah haka ya ta'ala ci gaba har Allah ya karbi ransa thumma atakafa zuwajuhu min ba'di sannan matan da suka ci gaba da itikafi bayan sa wannan na gaya maka mata ma su zama masu yin matan annabi ma itikafi suke yi.
na'am amma ga yanzu mazan ma ya ga kaya
wa fi lafzin a wani lafazi كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتكف في كل مر- رمضان annabi ya kasance yana yin itikafi a kowace watan Ramadana نعم فإذا صلى الغداة gada ta farko yadda yake idan ya sallan asbahi مم، جاء مكانه zai الذي itikafa fi sai ya je inda ke itikafi to daga nan ke shiga daga sallan asbahi نعم kenan ba za a ƙara ganin shi ba نعم عن عائشة رضي الله عنها an karo ganin sai da tana shi ta Allah ya da ita أنها kana كانت turajjilun nabiyya cewa ita ta kasance tana taja gashin manzon Allah وهي هائل alhali tana haila وهو مؤتكف في shi kuma alhali المسجد yana cikin itikafi a masallaci وهي في ya ita kuma وجرتها tana cikin ɗakin ta يناولها da ra'ashahu yana nika mata kansa kamar yadda na gaya muku ai ɗakunan matan mazara da masallaci kamar ɗaki ne kofa ne kamar ciki da falo ne an na'am gane da kyau Na'am.
in tana ciki annabi sai miƙa mata kai ta taga ko ta kofa na'am an gane na'am saboda annabi na da kofa daga ɗakin kowace mace zuwa masallaci na'am an gane نعم وفي رواية a wata ruwaya وكان لا يدخل البيت إلا لهذا lihadatul insan annabi baya shiga gida sai da wata bukata ta dan adam wato dan neman abinci ko ba haya ko bawali an gane wato abubuwa ne bujire-bujire na dan adam wanda suna bujiro wa dan adam na abinci da dole haka نعم to don wannan kurum ke shiga masallaci نعم amma zaga ga mutum ya shiga itikafi har da waya kai har yana facebook ma yana chatting عليك kaga ka mamaki to ka shiga itikafi da waya kai ne عليك kai ne kai da abin da ake so ko gida za kai ko abinci za ka siya ka'ida in ka je siyan abincin ana so ka kai magana da kowa har ka je ka dawo saboda ai kana cikin hurumin wannan itikafi نعم ba hadisi ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk man asabahu qai'un aw ru'afun aw qalasun aw mazid ko Mm.
bala yansa min salati ah, ya- manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda habo ya same shi yana sallah to kar ya yi sallah ya dawo ya wanke haban jini akan sallansa amma fa ya in dai har bai yi abin da zai fita daga hurumin sallah ka gane da kyau Mm.
ai an ce kar ya magana ne domin kar ya fita daga hurumin sallah to kai ma din da zaka fita a halin kana itikafi ai kana cikin hurumin itikafi kana yin wani abu shike na lalace نعم to
نعم وفي رواية a wata ruwaya أن عائشة qalat قالت sayyidatuna ta ce إني كنت لأدخل البيت بيتا.
لحاجتي ni na kasance ina shiga gida don wata bukata wal maridu fi alhali akwai mara lafiya a cikin gidan ما أسأل عنه إلا وأنا مارة Maratun.
amma ba na tambaya yaya jikinsa face ina mai tafiya ina mai tafiya zan yaya jiki amma an tsaya wani irin gan nake kamar na shigo da wani abu wanda da cikin itikafi yake ba kai da ma mara lafiya وأنا kace ko zan مارة tambaye shi zan tambaya ni ina mai shudewa أمم.
ba wai in tsaya a ce to jikin da yayi kyau ka ji ana an ɗauko wani fira ai wallahi jiyan nan da daddare kaga ina ina itikafi نعم.
to
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال face ina mai tafiya in ta shigo gida wajen eh ta ji akwai mara lafiya
nan wajen da ya ce fa'afal masjid
sai masallaci ya yi ta yi an gane wa kafa ya dinga diga نعم
ina ne عن عمر بن الخطاب رضي الله an عنه karɓi da قال sayyidina umaru dan kaddabi Allah ya ƙara yadda da shi ya قال ce يا رسول قلت يا آه، qultu ya Ya rasulullahi na Rasulullahi.
ce ya ma'aikin Allah إني كنت نظرت في الجاهلية ni na yi alwashi a zamanin أن jahiliya أتكف ليلة cewa zan itikafi a dare daya ka san zamanin jahiliya ma suna itikafi أمم.
bayan Allah cewa ya ta kifuna ala aslanin lahum ya ta kifuna ala aslanin lahum أمم.
to ni a zamanin jahiliya na yi na yi alwashi dan itikafi lailatan dare daya da yinin sa أمم. وفي رواية يوم hakan ruwaya ini malamai suka ce lailatan nan da ake nufi ana nufin daren da yinin sa yawman nan ma da ake nufi ana nufin yinin da daren sa نعم wasu ka ce a wannan hujjan su ne ashe za a iya itikafi dare ba itikafi rana ba نعم ka gane da kyau نعم idan haka mu a mazan malikiya ba ka iya itikafin dare ba kai nayi ba ko kai nayi ne ba kai dare ba Na'am.
mu dalilin mu wannan lailatan da aka ce ai aka ce lailatan yana daukan lailatan daren wa da yinin kuma aka ce yinin yana daukan yinin da daren Na'am.
saboda wasu dalilai da yawa an gane da kyau في المسجد الحرام kuma zan yi itikafin ne a masallaci mai alfarma نعم قال sai annabi ya ce فأوف ka بنذرك cika alwashinka amma kar ka yi itikafi irin da kuke yi da an نعم gane da kyau wannan ke ولم gaya maka duk يذكر wanda ya بعد ɗauki- الرواية wannan ke gaya maka duk wanda ya dauki alwashi ya cika musamman manzo Allah ya ce man nadara an yubi illa falyuti falyudihu wanda ya alwashi zai ma Allah biyayya ko za ka yi wani rinka wani ibada to kai ka cika Na'am.
ko da ka shallake baka yi ba karama نعم to نعم ولم يذكر بعد الرواية ba'da ruwati بعد الرواة wasu daga cikin masu ruwaya ba su ambaci yauman ba wala layatan kuma ba su ambaci layatan ba Mm.
kawai zan yi itikafi suka ce أمم. an safiyati bintu huwayyin radiyallahu anha huyayyin an garba sayyidatina safiyat yar huyayyi Allah ya kare yarda da ita qalat tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam mu'takifan fil masjidi manzo Allah ya kasance yana itikafi a cikin masallaci fa ataituhu azuruhu azuruhu laylan sai nazo zan ziyarce shi da daddare ba fa dan mu fira ba fa fa na'am haddasu sai na mishi zance cikin wani abu na musamman na'am summa qultu li an kaliba sai na Li'an tashi qaliba.
domin in koma faqama ma'ili ya kaliba ni yaqlibani sai ya tashi tare da ni domin ya raka ni wa kana maskanuha fi baiti dar usamati Na'am.
fi dari ci na'am nan fi fi dar dari usama ta bin zaidin na'am ɗakinta wannan maganar mai ruwaya ne na'am ba magana ya ce ɗakin sai da safiya Mm.
yana gidan shi usama ta ɗan zaidin na'am ba wai kuma ana nufin wai ɗakin su ɗaya ba na'am a kamar misali mutum ne ya zo na a gida sai ya tashi bayan ya yi aure zalla kuma ya zo ya saka matan fi safiya Mm.
an fahimta da kyau na'am famarra rajulani min al-ansari sai wani mutum daga cikin mutanen madina ya zo wucewa Na'am, wasu rajulani.
mazaje guda biyu Na'am.
suka zo wucewa falamma ra'a Falamma ra'a ya Rasulallahi sallallahu alaihi wa yayin da sallam su biyu suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam asra'a fil mashi sai suka yi gaggawa wurin tafiya fa qala sai manzon Allah ya ce ala kai ku rasilikuma ba hankali kai kuma tsaya na'am innaha Safiyatu safiyatu bintu Huyayyi ne matata na'am fa qala sai suka ce subhanallahi sarkakewa ne ga Allah amma Ya an faɗe shi ne Rasulullahi.
don mamaki na'am fa qala ya ma'aikin Allah Inna sai manzon Allah ya ce inna shaytana yajri min mini min adam lalle dan adam lalle shedan yana gudana a cikin jinin dan adam irin yadda jini ke gudana a jijiyarsa Mm.
wato gurin gudanar jini Na'am.
idan ma na gudana a wurin Na'am.
ta cikin jijiyar jijiyoyi ke Na'am.
yana gudana cikin jijiyoyin mutum shi yasa ga ya kakkaba maka wani abu sai ka ji an kai ka jarabci da san wani abu ka kasa rabuwa da shi to ya kallaba maka har Na'am.
cikin jininka Na'am. Wa inni kiftu an yaqziba fi qulubikum fi sharra qulubikuma sharran qulubikuma sharran.
kuma yana jin tsoron kai ya jefa wani shari a zuciyanku Mm.
au kala shay'an Aw qala shay'an.
ko kuma kai ya jefa wani abu a zuciyanku kuma take yana jefa wa kun yi ridda Mm.
domin su uzanni da manzo Allah take ridda ne Mm.
kamuna da manzo Allah batu wallahi ridda ne to annabi sallallahu alaihi wasallam saboda tsananin taimako ga musu sai maza maza ya riske sai kai shedan ya jefa musu wani abu su uzanni ga manzo Allah Su halaka.
yana jefa musu uzannin kuma sun yi ridda Mm.
an gane Na'am.
na haka wannan na gaya maka ashe idan wani ya haɗu da kai a wurin tuhuma to wurin da za a iya mummunan zato to tun kan ya bar wurin maza maza ka fahimtar da shi Na'am.
idan kuka bar ya bar wurin to ba wani bayani Dariqla.
eh bayani ya gare Na'am.
to Wa fi riwayatin a wata ruwaya annaha ja'at tazuruhu fi itikafihi cewa ita ta zo ta ziyarce shi ne lokacin na itikafi a masallaci ila ashr al-awakir min ramadana goman karke na ramadana fa haddathat inda da ta haddasat inda sai ta ɗan yi hira a- a- a- a gurin manzo Allah na ɗan wani lokaci Na'am summa qama sa'atan abin da ake dan wani lokaci abin da ya fara daga sakan zuwa abin da ya sama Na'am.
bayan nan ita tashi za ta wuce Tanqalibu za ta koma فقام النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها- يقلبها sai manzo Allah ya tashi tare da ita ya raka ta حتى إذا بلغ باب babal masjid المسجد sai da ya je daidai kofar masallaci عند باب أم ummu salmata سلمة daidai kofar ɗakin ummu salmata ثم ذكره bi ma'ana wa بمعناه sannan ya ambaci sauran hadisin da ma'anan da aka gaya maka suna cikin tafiya sai wasu mazaje suka zo sai suka yi sauri manzo Allah ya ce ku tsaya wacce ce matata da sauransu نعم an gane نعم Alhamdulillah, الحمد لله za mu kwana nan inda muka karanta didi Allah ya ba mu lada, آمين inda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار نعم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم نعم